Allez.
Allez. Allez. Alhamdulillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن شاء الله idan ka ce idan ka kore da zai da suka gare su idan Allah da zai gare su ka kore sako saboda abin da maka dinna kamar sakon masu bakara kamar masu taƙiƙi ya alaƙa shi Allah ta'ala wa a san hadamu rabu bagawa ya ce ai ya ce ya samu wani kai ka ce kuma a ce ba ce ba abin da bai zai cikin Qur'ani da yana da cikin da take da shi Allah ya kun kai da zuban da ranar kiyama shi ban su ba da ya ga fara da zai da zai da ya rabbi mun da su fa ga tabi da kuma samu samu da gida gare su da su da kira bara da rana an musa ran su ya zai da wannan ko a tsoran a da mutuban a da gafaran mallaje a wani bai da komai ai haka sani Allah ya fi dabo da kai ya ji daraja annabawa a cikin ɗaukaka da ɗaukaka da sanin Allah ta'ala da sanin sa cikin bayansa da girman ikonsa da ƙarfin da ƙarsa shi ne abin da take zai tsoron Allah da girman da yake kaga wanda ya fi kwasa Allah shi kwalin tsoron yanzu kamar muna tare da sun ji Allah na karo sun daga kowa kafin ka kwanta shi ya riga kwanta saboda shi ya fi sanin inda ta zan ya fi sanin kai ya fi da shi da kowa ya fi tsoron Allah to haka Allah ya kuma da sanin Allah ya kwalin tsoron da tsoro daga luko abin da za a yi wani musa tsanka da su su annabawa da wannan abu ya su masu tsoro ne masu tsoro ne a cikin zarafin a cikin daura wanda ba ana yi ba ana su gare ta ba ba wuri kuma ciki ba sannan kuma aka yi kisa a kanta aka yi da ranar ka da zaunin da ka ba ce su ba ce su gori ba kuma amma aka yi da ranar su gani su yi aka saura da su da farko biya da ita suka fara su kaga da su da tawili ko da ne da lamarin duniya da mun halastawa idan da bai ce da rama zuwa mata kungar da sako ne kuwa zuwa daddanga zuwa cikin da na da ba kamar da zama wadansu su bane ba kamar da zama wadansu su bane suna da bane ce yanzu jiri ana zuwa gurgur da kankantacce wanda ke mai wulakanci ai na ce zan ce duka kowane ai ƙarshen sa abin da mutane ɗaukatar suna suna ƙarƙashin su suna da namun nasu wani taron ji mai ko bai ko bai aikon wani wuri abin da ya guna daga halayen su sau da ƙarfi saboda ƙarfin su da ƙarfi ke ne da kuma layawan koyayyen su da layawan zahirin su da aiki na gari da kalma da dada da shi ne wanda yake mabayyani da na boye da tsoron Allah da girma Allah a boye da bayyane waɗansu kuwa yana cikanya daga manyan zunubai da munana da almaja abin da kika ji abu rama zuwa wannan zuwa wannan zuwa wannan halaki ne mara kyau a cikin haƙinsa kamar hasana ce hasana ta ɗabarari sai yanzu makarar gida hasana ta ta kuɓa da su domin ko makarar gida suka yi su sai a ce a wani a cikin ma kamar ya kace kyawa hasana ta kuɓa da su a wannan sai ya ce na sai ya ce muka rabi na abin kuma ta Allah su suke hasan su a wannan karo sai ya wuri
ai ya rauna hali da ya mutu da ai suna ganin ta saboda raba ta zuwa mana cikin darajar halayen su sai a ga kuma sai ya ce wanda da ya ce na haka da ga wuri a tsaro bari wal mu'ala da sabawa
fa ala mutu da ya ce ku a bisa muku salamu hukunta wannan lamarin sai ba ma ka na ko ya take ke ma ne na na rantsarwa auka ko ta wuri wal mu'ala mutu ta sunan sabawa ko sunan da bari
wa mu ga ba kada sai ga wadannan an ai ya yi ya yi kyau wannan bujiyar idan ko da ka ya fara da kai ai gai wannan kin da gai har jihad jihad ke yayi ila kwa ya kure abin da ya nema na daga hukunta ne yayin da yake da cikin cikin bujiyar abu abu gurin gurin da kuma tadi wannan ya kuma ga annabi zuwa alaihi salam a a a a an an soke shi aka rike da barin sa sai abokan nan na gurku suka ambace da wajen ubangiji ne ko kira ne wata dalili tana ubangiji na ambaton ubangiji ka sai da zauna cikin shekara shekaru bakwai da rani shi da kuwa an mutu da wani an mutu da shi zikirin Allah ne ko da ne kuma an samu shekaru zikirin rabbi kira ne mutu da shi ambaton ubangiji sai mun tara annabi Yusuf shi yake ne da shi Allah kawai ko ko a'a alƙairi mutane ya yi kura hu ya kuma shi ba mu je ga wata yin sa sarkin nan Manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce Sannan kada kada ba ta annabi ko da kuma kudi inda rabbika Allah ya rubuta abin da yana cikin kurkun nan ba. Wannan jari ne ce ya da annabi ya faɗi wannan ya fice da shi kada ko yi ko ba na jin. Allah ya rubuta zan so da kulli ka. Yake ya rabi ya ya wani ne. Yau mutuwa ne kamar da zuciya ta shi da ba ba. Balin balin da ke ana rufin annabawa da na bayan da misalin nauyin na na kwayar zarra na jirgiyaki saboda gare da sauran Allah ɗan kwayar jirgi wasu a kama zuwa lalle. Yana kin amma kita da sauran halitta. Saboda saboda rike abin da saboda shi rike da tumara ta yi saboda ƙarfin kulansu daga nuna na da mun sai ba sai ka ka tabka a wallahi kale ka amma shi annabi ne sai Allah ya kama shi amma kai take nake mani to nan kale saboda yanzu kai baka baka san shi bane eh ko mun da ka ya faɗa da kuma farko abin da yake maka sai da kuma ka faɗa idan Allah sun kai Allah sun da wannan to abin da ba ku wannan da su daga raukarwa da mantuwa da abin da ka baka kuma ka tashi wa halin kuma su ne dai kuma bai daukaka to a jihar da mu muni kenan haka ne ya bu ya muni hali da wurin tunda haka ne a kai ka kai kai ba ba ne ka kai da ne an gano a sai kana na ga muni mun ne ba haka to wanda ko na ga wanda ke sani ka dan wa Allah ya girma ka ai wala tabbata maka da ruwa cikin wannan abu da yanzu inda aka riko din za a rike shi wanda zai ce za a rike shi a duniya zai da zai da dala dala dali na cikin darajar su za za a rike shi da wannan dan neman sanin zai zama sanin sabobi ne saboda daɗin darajar na darajojin su kamar da aka ce sai wani da ya zaɓe ni daga kuma ga yadda ya shirye da shi kuma kaga nan dawo daga gama su wanzanan ka lahu gare shi karda ya zai ya faɗa bayan masa musa na shi ba gare ka sai za ka sami da mutane ya faɗa bayan su sanar da musulman kamar da lamar da Allah kuma hori suka gare shi zuwa can da ake wuri kyan makoma ba da masu magana sun faɗa kaga su ba su annabawa a zahiri su ba su bai ne a hakika kuma kurama ce ba kusanci ne ma daga Allah ba su yi ne da allura kusa irin abin da muka gabata ai da kuma tunan ce a fitar da a faɗakar da waɗansu su daga mutum daga annabawa ko a wanda kake darajar su ba a faɗakar da za a rike su da wannan yanzu haka ne haka haka sai su yi san tsoro yanzu tsoron da ya kulle shi wannan lissafi don su rinsa godiya ga neman Allah da irin irin ya haƙuri a bisa jarraba don duban abin da ya hauka bisa wannan daraja bisa wannan misali ke wannan mukami madaukaki iyaye ba ya kuma da ke ba ranar tsari ya faɗa a dore an faɗa annabi dawud da aka faɗa yau yau tsari ga masu ba ibn al ya ce abinda Allah ya abinda abinda Allah ya rubuta da idan na sai da hutu bai kai ne na kasance waya bane gare shi ne da tuwa ne daga nan sallallahu alaihi wasallam ana kuma cikin da ana tsaya da ku cewa ku wanda ya ce da ku kuna mutu da gaba ta kananan zunubai saboda nan da manyan zunubai ba ku saba da cikin ciyarwa annabawa daga manyan zunubai abin da kuma da daga akwai kananan zunubai gare su a ku za mu sa da duka wannan to da haka da kuma na duk wanda da wajen yayin nan ina ji a gaba da ran annabawa to wanda da haka da ita ba abun gaba ta ce da ta ta gidan ma da wanda kan ka da masu kawai ansa shi ne shi ne shi ma zan ba da ruwa jawabin ma muke ruwa da an ji da rasulullah ko da tawili hakika an faɗa dai kaga yau ne ibari ga annabi sallallahu alaihi wasallama da duban da da wanda daga annabawa abin da suka da jinta ne da tsoron Allah da ubudiyya da suka yi da da burki da suka yi tawa don kowace Allah da nema Allah kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallama yace hakika an mutar da shi daga rukun saboda abin da ya saboda abin da ya gabata da wanda ya jinkita amma sai Allah shi sai maza da shafa da akwai wanda shi kura ba za su fara nan ba da godiya ba a kare ce kan yi ne mun tsoron Allah yi ne mun sarkar guda abin da ya zo zan tsoron Allah kansa Allah bin Azad ne bada tsoron mala'iku da na annabawa gudu ne girmawa da ibada ga Allah duk da su amintattu ne ila ba suna da haka ne na koyi da su a sanantar su wata sanar da kuma al'ummar su kuma suna sun sanantar su kamar da mazo sallallahu alaihi wasallam yake kai da kusa abin da na sani wannan da yake da kun gariya da dawo da kun kuma mai yawa ina kuma cikin da akwai wala a cikin wani da ba a cikin ciyar duba da yake bari mai sauki wani ba da malamai nuni gare shi na kiran kiran su su ya san Allah Allah ta ala ce Allah yana son masu yawan tuba yana son masu tsarki kaga samun sa'an nan ma ka da su ibari da annabawa da tuba da mai da kamari da Allah da kuma ga Allah a kowane lokaci wanda ke ki kira ne zuwa san Allah duk imanin su a cikin akwai masu tuba a cikin sa shi ga Allah ya faɗa ga manzo sallallahu alaihi wasallama bayan ya ga wasu abin da ya gabata da zunubin sa da wanda ya kinta yake Allah ya tuba ga annabi da muhajirina da mu'azari da tsayari da tafi da gode wa gidi ka da da gafara ka ya fi yawan zuwa ne Ina insha Allah. To, kai ya bayyana gare ka dai. Haka ne duba. abin da muka tabbatar da shi abin da yake gaskiya da kiwonsa da jahilci da Allah da shugaban Allah ko karin cewa na nuna hali ne za ta kore sanin abu da gwancananka baki ɗaya za baki daidai bayan annabta da kore hankali da ijimali da gaban annabta aji da shurowa wala wani abu da muka abin da muka tabbatar da shi da launin shari'a ya ba da shi ga wani ne daga jihar na wahayi yanke da hankali da shari'a da kiyaye wasu gabanin ƙarya tsakanin faɗi inda Allah ya wasu annabta ya yi goji da nini ko ba nini da koro wata nan daga reji da shari'a da ijimai da nazari da hujja da tsarki wasu anu gare shi tun gaba annabta yanke da tsarki gaban manyan zirbai da ijimai malamai da karin ƙananan zirbai don tabbatarwa da ko dawo ran kalwa da rankana zan ce wani na kure da mantuwa a rai gare shi cikin abin da shi a tare da al'umma da kiyaye wanda cikin dukkan halayensa na yadda da fuki da kokari da na kakaci ya zama gare ka a ce kage bilimi da karin da albarka ka daura hannun marohoci a kai ka kaddara wannan fasalai har yi kaddara ta hakikin kaddara ta ka san girman fa'idarsa da ki hadarinta dan cewa da wanda wanda ya ji abin da ya ji wanda ya ji abin da ya zo ga annabi ko ya ji abin da ya halatta a wajen annabi ko ya ji abin da ya koyar ga annabi bai san sunan ku ce ku ce ba to za mu ce ku ce a cikin bayan da bayan abin da yake tafi ne da take ba kuma ba zai ɗauke ga abin da ya zai ya raba abin da bai zuba gare shi ba sai da sun hafu sai a sai a raka sai da bisa ne kuwa yanzu shi ya bada cikin zurfin fadin can ramunan na na rasa wuta dan da nan da to mummuna gare shi gare ga annabi da idi karin da ko da idi karin abin da ba ya gare shi to yana so kada mutum zai yana halaka
ولهذا ما كان عليه عليه السلام على على رجلين dan haka ne ما كان عليه السلام manzo Allah bai yi jari ba ko ijada ma haka ba ne to ba ko wannan ba to
كان عليه السلام على رجلين yi jari da wasu mutane guda biyu الذين رعاه ليلا wanda suka yi da daddare ya musu ijari وهو منتكب بالمسجد shi ne da a masallaci مع هدية sai musu ijari shi ne ijada ne da Allah sai ya manzo Allah ya wasu mutane sun suka yi da daddare a masallaci to sai bar su da su ijari sai su dauka da shi da wata mata wani ne sai mutum ku zo ku tafi da mata da shi ne sai ce da su sai ya ce wala mutum tare da shi nan da kada ka zo aiki da dan sai ce da su abin da ka so ce dan ina gudana da ana wannan madarar dare ko gudanar jini yanzu na sai ya gona ba a zuciya ina zo sai na zo kai je gona ba a cikin zukatan ku ne sai ku zo kun halaka ku a wannan Allah ya girma ka shi ne sai bayan da muka yi magana a kansa a wannan matsalai ko ko jahili ba zai wani san jahilin sa ba sai ya zona bin haka ne ta sai ya gani da shi a cikin ta jimla ce ina da kafar rawi ne da ai magana a kansa ko ko ya ga kawai shi shi ne mafi kamata ba ya bayyana gare ka nan wa cewa da ayyana ne ka fa'ida wanda muka ambace ta fa'ida ta biyu ana ana wata kawai zuwa gare ta a cikin hadisi sun fiki ana gina matsaloli a kanta wanda ba ta kidayuwa daga sha da fiki ana ku- ana kubuta da gida daga motsa wannan na jarin mamma abin samun faki yayi a cikin wakil ziga na hanaka ita na farko ita ce hukunci da faɗin manzo sallallahu alaihi wasallam da ayyukan manzo sallallahu alaihi wasallam shi wannan babi ne babba asali ne babba da kankanin fikihu ba makawa a gina a gina shi wannan abin da gaskiyar nan na manzo sallallahu alaihi wasallam shi da abin da ya faɗa na labarin da gaskiya ne da balagar da gaskiya ce yaran kuma ba halaka da ne da kuma kiyaye manzo Allah daga sabawa a cikin aikin da Allah bai sa da gangan ba Wajen saba wansu a cikin akwai ƙananan zurbai, sabani ya uku, a cikin bin aiki, cikin kuɗe bayanin sa a cikin wani tafan irin wannan za ka je ka duba. Na fi ko za mu ɗauka ba don ba a can ba a can jar. Fa'ida ta uku, zaki yana buƙata gare ta da mai ba da fasawa cikin wanda ya raba wani abu ga wani abu ga manzo sallallahu alaihi wasallama daga wadannan lamura ya zama da annabi hada ita kai ko wanda bai san abin da ya halatta ba bai san abin da ya halatta ga annabi bai san abin da malamin da musamman malamai ya fa kansa ba da wanda ke da sabani to ya zai yi yake da zarta fatawa a cikin zanen kai yake sai na zai sai mutum abin da ya faɗa akwai da baya ko akwai yabo ko ma yi kalmar abin zubar da zubar da dinin musulmi na haram ko ya da haƙƙi ko da ta fara a zuwan manzo sallallahu alaihi wasallam ba wannan hanya kuwa zuwa su sun saba da yana da shi ba wani malamin sun saba ba su haƙiƙi cikin malaiku kuma ba kuma ne Ina sha Allah, wajen cikin kiyayen mala'iku ma ce mala'iku masu mai ne. Mala'iku sun ka musulmi sun ka mu, ya mala'iku dai mummune ne, masu madara. Ai, wata musulmi ne sun ka mu, ya hukuncin ma'aika, su da cikin annabawa daga cikin mala'iku, hukuncin annabawa ne. Daidai ne, bilis mati yadda suke wadancan masu wani kuma masu mai ne. daga yadda ta mutu imar su a daga cikin sa cewa su a cikin malaiku a cikin hakin annabawa da ya da ake gare su kama annaba da zalumin su wanda haka kuma suke masu ne ba ta yi ba za su faɗa wanda ba amma sun zaba kuma da yawa mukalai daga cikin annabawa su daga cikin malaiku wasu jama'a su tafi zuwa duk malaiku masu ne an kiyaye ga wani aikata sabo da kan sun gama hujja da Allah yake la ya kuna la ma amara wa yafaluna ma yamuruna ba zan samu Allah abin da ya hore su kullu sun aika da abin da yake ta aika da fadin sa da yake babu da cikin kullu da kai da nan ne wallahi mun ba sahu wallahi mun ba sallini da fadin sa kuma wannan da baya girman kai ga ibada ibada Allah baya gajiyawa suna tafi dare da rana ba sa yin kuwa da kada ta kowa wani wurin wannan ba sa kiran kai ba wani ubangijin ka in karɓar ibadar Allah da kada ta kuma girma ma kutar su ilim da yake ba da shafar sai masu tsarki shi alkurari da makwabcin da daga asakiya ce wata jama'a ta tafi dai cewa wannan abin ke mata ne ga ma'aika minun daga cikin su da abubuwan da dawa sun saba hujja da abubuwa ba su zala labaru ne suka faɗe ta da ma zuwa tafsirai suka faɗa mu za mu amince ta Allah ya zo bayan mun gama wannan magana za ku da suka masu yi Allah ya zo sai da tawaba iyaye duk an almara kuma a kuma ne da za ki kuma da biyu da za ki wannan nan ta biyu wato da man su darajar su gama gama da kuciya da kiya da duk abin da yake da darajar su da masaukin su girman darajar su na gaba da shi haramu ya yi nuni ba bukata ga baki zuwa da yi magana cikin wani shuka kuma ne ba bukata ina faɗi abin da ya tafi da da tafi da cikin zuwa annaba zai tafi daga cikin zuci a cikin zuwa mala'iku daga fa'ida da muka ambace ta dinna wanda fa'ida zance a cikin bani a ayyuka ita bada da za ka da nan ba ina daga abin da ya kafa hujja da shi wanda bai wadata kiyayen baki ɗin su an ruwa mala'iku suka haruka wa maruka abinda ba abu zuwa labaru suka faɗa a cikin bisa haruka da maruka da masu yi wani masu masara suka faɗa da abin da kai suka sai na ali da suna bashi a cikin labarin haruka da maruka da jarabar da Allah ya mutu ka sani dan uwa Allah ya girma ka da wannan labaru ba roto na ba da ba ba roto mara lafiya ba ba na da yayi ba roto na ga manzo sallallahu alaihi wasallam shi kuma abin da aka mashi din yaji ba wanda ke garin da cikin alkurani dai ba su masala su saba cikin ma'anarsa yanzu da mu ji abin da ba da ya faɗa yawa yau jiya da salama sun mutunci abin da ba da suka faɗa ba ku zamu amince shi mana da kadan waɗannan labaru daga littafin yahuda aka samu ka in yi rikilan ɗaya da suke musulmai wanda Allah ya santa ƙarfin ayoyin nan da ke kiran ɗaya sa bisa wancanan ka wanda Allah suke karya bisa nan Suleiman da suka kama tarima su su aka suke kai iska ta da su a bisa wani abin da ke abin kiwon da ke nuni ba da shiga shi ba da ke hudai za mu fara da ba da yankaranta abin da zai yaye wani kuma wannan wannan rikice-rikice za mu yanzu wakar jikin na so an saba a farko a cikin halu da da faruka mala kare mala'iku ne ko mutane ne su ne masu ajin da mala kai nan ko wasu bane to wai mana kai malaiku ne ko mana kai sarki ne kana fara da bilayi wai da to ba wajen da tuma din nan wato mata wata yin ce da wani wani alimin nan hadin din nan o ba na ko ta kora ce ko ta wata ijabi ce ba din Lakin a tsara, sai Allah ta'ala ya ce da mutane da malaiku nan guda biyu, an sanar da mutane sihiri, da bayyana shi cewa aikin sayar kafirci ne wanda ya san shi irin wanda ya yi ya kafuta wanda ya banki ya zama amin a rutace Allah ta Allah ya bada ai su ka mutum da muku sira da karfe kafirci da shi ne yin sayar Kanan wasu mutane da regi da sarwa da na gargaɗi ai suna faɗi ne wanda ke nema sai a sanar da shi sai kar kar ka aikata kaza sai ya ce wannan abin yana da kalin mata da miji kar ku da shi kaza ya sihiri ne kan ga kar kar ki kabuci da wannan aikin da mala kai din nan bi ne sarrafin ku kuma abu da aka wure shi ai ba saban Allah bane su ku fitar a wajen wannan zuci ibn rahman ya rawaito da hali tana da imrana a ambata abin da ba a wurin sa abai suna sanar da sirri sai ce mun muna san fike su ga wannan sai su ba da siyasar da ba busar Allah ba zakar da wala mala kai nan ba halin da yake ai ma din ka koyi ba sai ka ba wannan halin ba abin da girman sa da iliminsa ya tsarkake su yake ba sun sihiri ba wanda wannan zai ambata cewa an gini ne gare su a cikin saninsa ai da jami'in cewa yi bai a sun bana bai na cikin kafirci ne wani ce jarawa ne daga Allah kuma ji musiba ce to sai Allah bai ɗauke su daga manyan zunubai ba da kafirci abu abu da cikin mutanen labaru da madan halin na yin zartin nan sai amma din nan ko ta kora ce sai fasinan abbas allah ya jira shi mu kiyawa da هذا قدر الجمع ما كفر سليمان sai da tsoron sai da wani da kafirci ba يريد بالسنين yana yana nufin da yin sihiri
التي صلى على أهلهم عليه wanda shi da da aikata shi din nan
واتبعه في ذلك kuma yahuda suka bi da cikin wannan وما أنزل على الملائكة da abin da alfa alal malakai ne على المسلمين mai ke fada ما جبريل shi وميكائيل ne jikin malakai da malaika ne guda biyu biyu da muka ne إذ أنه عليهم الذين haka na wai suna da yahuda suke da wasu da suka zo da suka zo da sihiri
واتبعوا على سليمان wanda suke da wani da annabi Sulaiman
وأنزلهم الله لكن الشرائع يقولون الناس sai Allah ya kare shi da cikin wannan yake kafin da sai kafin kaji suna sai da mutane sihiri بعدنا a babila قاموا su ne haruta da maruta
منهما رجلان shi da kuma mutane ne guda biyu أن الله suka nemi sanin sihirin على هذه abin da yake يعود الله haruta wa maruta جانب ko suka fi ne
من أهل بابل daga ba'an babila وقرأ ya karanta anas malikai ba malakai ba malikai sarafuna ne guda biyu dukkan bin malikai sai ma ta zama hijabiya ce abinda aka saukar ala anas malikai haka na kira abdurrahman bin azza malikai sai sa yayi malikan muna nan dawudu suleiman sun kai malikan sarki guda biyu dawudu suleiman sun yi malikan ma ma sai da nabi ya ce abin da abin da ya kamata wato ba so kan musu ba kuma mu jira ala malikai shi da kan sunan san malak malik sarafuna ne daga wani isra'ila sai Allah ya jare su kamar da dina ya kai to kira da kuka ake bari kai nan dan zaki madaukin kuma inda za ka ji ayat dai abin da kadara na ali muhammad wanda ke mamaki a wani yana da kyau yana tsara da mala'iku yana tafi da daudan nan na dauda ga burin kuma yana koyi na tsara da tsara kewa ai Allah ya kunta su ma ya su a ruɗa da kewa ne kuma kira mu jewa ma barra su kudu tu kuma yake ba za samu abin da Allah ya hore da shi wai ma'aluna ma yi nuna kai yana da abin da suke a matakin sa da mutum da zai bilis ko suka ce yana da cikin mala'iku wai shi wai sarki ne a cikin su wai yana da cikin masu tsaron aljanna zuwa ga abin da suka hafaito cewa Allah zai yi da cikin mala'iku da faɗin da zai fa zan ji illa iblisa sai su jira sai iblis ne bai ba kaga an doge su da gidan wannan ba zuwa kansa ba shi ma bari yau su malamai sun kora wannan cewa shi shi ko shi ba aljanu ne kamar da Allah adam ko kuma mutane shi ne faɗin hasan da faɗin kasada da ibn zaid da ta fa zo yace shi ya kace daga aljanu ne shi iblis wannan ba da ku ko kore su a cikin kaza yadda suke banna abu dogon nan a togo magani a togo ba daga jinsi ba a yi abin wannan a cikin shalar yana da yawa a kuma ya halitta ma Allah ta'ala ya mara sai ce illa ti ba a gani ba su da sai kun da su zan ai ba su ba ba ba ba ba ba su ilimi ba ba ne ne ilimi ba yana ga mana rosa cikin labaru sai wani halitta da cikin malaiku sun zafi Allah aka kora su aka wuri su jira aka yanzu aka wuri su jira ga annabi Adam su suka ki aka kora su sannan wanda kuma suka zo kuma aka ce ji suka ki su ma haka a ce da wanda Allah ya maka yi sujada sai su da ne kawai ba a cikin labaru su ce wasu wasu da azali ingantattun labaru za su yi da wannan wannan da suka kaji kada haka ba mu shiga da ita wala Allah maka yi. Hada bani